إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونتوكل عليه ونثني عليه الخير كله نرجو رحمته ونخشى عذابه إن عذابه عليم شديد أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبركم من الصدواء يوم goma ga watan ramadan hijirar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina shekara ta 1444 hijiriya shi ne kuma daidai da ɗaya ga watan hudu a shekara ta 2023 miladiya haiwa na bisa ɗan marin insaha a tafsirinmu na suratu ali imran a kan aya ta 135 za mu tashi a yau insha Allah ta'ala wannan masallaci ne masjid Imam Ahmad bin Hanbal da ke nan garin Kusau a jihar Zamfara Najeriya muna fata Allah subhanahu wata'ala mana tawfiqi ya dace da mu da abin da muke karantawa a jiya mun tsaya kan wannan ayar za mu tashi akan ta amma mu koma ta bayan ta saboda siyakin bayani ya wuce tare insha Allah ta'ala za kuma ta 134 zuwa gaba insha Allah bismillah na'am الذين ينفقون وسارقوا الذين ينفقون كم بكم وسارقوا
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين إن يمسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين وليمحط الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين بسم الله الرحمن الرحيم الله سبحانه وتعالى وسارئوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض uiddat lil muttaqin jiya mun karanta wannan aya kuma mun yi bayanai akan ta a yau take ta bayani za mu yi saboda dawa bayan muka yi dan mu hada ayoyi guda biyu da suke gaba da wancan ta uku da za mu shige ta Allah ta'ala ce wa sari'u ila maghfiratin min rabbikum yi gaggawa zuwa ga samun gafara ta ubangijin wa jannatin arduha as-samawati wal ard da aljanna wadda fadinta ya kai fadin sammai da kasai uiddat lil muttaqin Allah ya tanadi wannan gidan aljanna ne ga mutane masu tsoron Allah lafazin wa sari'u ila maghfiratin min rabbikum Allah ya yi umarni ne dangane ga gaggawar bawa wajen kare jinkiri don ya samu rahama ta ubangiji da gafararsa saboda gafarar Allah shi abinda ake nufi da ita suturtawar Allah Allah suturta daga daga laifin da ka aikata ka zuwa guban kiyama ba mai ganin laifinka idan ka samu gafarar Allah to ka samu gamtakatar ka samu dacewa da abinda kowane bawa yake nema dan adam dole sai ya aikata laifi bayan za ce bawa ba zai zunubi ba saboda kai ba mala'ika bane kuma kai ba annabi bane ma'asumi don haka za ka iya yin sabo za ka iya yin ganganci za ka iya yin kuskure zamiya za ka iya samun ka duk wannan da hillulil insan wannan za su iya kasancewa ga ɗan adam ya yi kowane irin laifi amma abinda Allah ta'ala ke so gare ka shine in ka aikata laifi ni gaggawa zuwa ga neman gafara ta ubangijinka subhanahu wa ta'ala shine wasari'u ila maghfiratin min rabbikum ku yi gaggawa wajen samun gafara ta ubangijinku wa jannati da aljanna gafara ba a shiga aljanna da laifi Allah sai fara gabatar da gafara din saboda a gafarta maka abin da kake da shi kafin ka je aljanna duk wanda ya shiga aljanna ba zai shiga da zunubi ko kwaya ɗaya a tare da shi ba jama'a kun gane da ka ce Allah ta'ala ce ka je ka nemi gafarar abin da zai iya zama dalilin baka dama shiga aljanna to in ka nemi gafarar Allah Allah ya gani gaske kake yi ya suturta ka a kan laifin da kake yi to Allah subhanahu wa ta'ala zai ji to abin na gaba kuma shine wa jannatin da kuma aljanna yaya aljanna take arduha fadin gidan aljanna as-samawati wal ard ay taqdiruhu ka ard samawati wal ard kamar fadin sammai ne na kasai da da kasai a tsawo Allah bai magana a kansa ba saboda da tsawo da faɗin duka magana da ake yi to gidan aljanna da Allah ta'ala zai baka faɗinsa ya kai as-samawati sammai wal ard da kuma ƙasa kaga kenan abinda masu mathematics suke fadi in aka zo da sabi mathematics a ce breadth and length da faɗi da tsawo duka ya zama magana ɗaya abinda zai zama square a murabba'i kenan ko to Allah ta'ala zai baka gidan aljanna wanda fadinsa ya kai fadin sammai da kasai wannan gida kuma kadai Allah ta'ala ce uiddat lil muttaqina an tanade shi ne ga masu tsoron Allah wanda suke yadda da abin da yake wajen Allah na hukunci da duk abin da ya zarta shi ne suka yadda da shi da haka Allah subhanahu wata'ala ya tanadi wannan gida ga mutanen aljanna ya zo a hadisi Imam al-Bukhari da Muslim manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa inna adna ahli al-jannati manzilan منزلة من يتمنى ويتمنى حتى إذا انقضعت به الآمان قال الله تعالى لك ذلك وعشرة أمثاله ذا الله صلى الله عليه وسلم عندنا الجنة إن يشك الله ذلك يبولي sai ta bure ta bure ce a ce ƙara buri ya ƙara ƙara buri ya ƙara har ya zama an bashi gida na aljanna wajejen gida Allah ta'ala ce to abinda ka nema kana da goma sama shi ne ma'anar in aka ba ta kyakkyawa ɗaya Allah ta'ala na ruɓanya ta zuwa nawa goma to wanda Allah ya ma wannan alkhairin ya samu babban rabo saboda na farko dai Allah ya gafarta masa na biyu ya ba shi dama ya gaggawa wajen samun aljanna kuma ya yi ƙoƙari ya samu aikin mutum shi ke sa Allah ta'ala ya duba aikin sa ya haɗa da rahamarsa ya ba shi gidan aljanna qul i'malu fa sayara Allahu a'malakum wa rasuluhu wal mu'minuna thumma turadduna ila alimin rahibu shahada yi aiki tukuru ba dare ba rana karka gajiya in ka ji kasala to lokacin shi dan yana neman ya samu galaba ne a kanka ta shi ka ƙara himma da azama ka ba shi dan kunya ka yi aiki mai yawa wanda wannan aikin zai baka damar tafiya gidan aljanna Allah ta'ala bayan ya gama wannan magana to kar ku manta can baya kuma ya magana kan yan riba yanzu kuma zai dawo ya magana akan dukiya ta halal wanda daga cikin abin da ya bawa cikin aljanna akwai ciyarwa da sadaka a cikin ta sai Allah ta'ala ta allazina yunfiquna fi sarra'i wad dharra'i wal kadhimin al ghaiza wal 'afina 'anil nasi wallahu yuhibbul muhsinin waɗannan mutanen da za su shiga aljanna daga cikin ayyukansu akwai mai allazina yunfiquna fi sarra'i suna ciyar dukiyarsu a halin walwala da halin yalwa wadda da kuma idan aka shiga cikin kunci da tsanani duk suna sadaka suna sadaka ba sa yin sadaka wani lokaci sai lokaci ba za su yi ba bal ma idan ana tambayar wani lokaci ne bai dacewa kai sadaka shine suka ce kai sadaka a yayin da kake da wadata kana da kuɗin kuma kana tsoron talauci anta shahihun wa takhsha al-faqra ka da wadata kuma ka tsoron talauci amma lokacin ka dauka ka bayar to sai mu ce ce wani na kyautar da baya tsoron talauci a bayanta nabi sallallahu alaihi wa sallam yana kiwon raƙuma da dabbobi wani ba kauye ya zo daga wata kabila ba musulmi ba ya ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ta wannan aiki sai ce yanzu kuma kai annabi ne nake kware ku kuma duk wannan naka ne sai ce nawa ne sai annabi sallallahu alaihi wa sallam kamar mutumin nan fa in an ce mai dauki zai dauka yana gani ya za a ce kana annabi kuma kana da wannan ai ya kamata mu mu more mu duniyar sai manzo Allah sallallahu alaihi ya fahimci sakon sai ce kana bukata sai ce ina so sai manzo Allah ce kada su tafi da su haka ya kada dabbobin ne tun daga farkon sa karshen su yana tafiya da su har ya je garin su bai ga alamar wani ya zo ce kai ma ka ci ina ne ba ka tarar da mutum da dukiyarsa ka ce kana so kuma ya duka baka kuma ka kada kai ka tafi ba na gode ba sani da aiki kawai ka tafi to da ya je garin su ya ga kwana ɗaya kwana biyu kwana uku babu wani ɗan sako da ya zo biyo bayan wannan dabbobin sai tara jama'a garin sai ce kai jama'a muhammadu yana ce da bayan tsaron talauci a bayanta ku zo mu je wajen addinin gaskiya yake tafiya a kansa suka zo wajen annabi sallallahu alaihi wasallam da al'umma sa gaba daya suka ce ba mu addinin ka mu shiga annabi sallallahu alaihi wasallam ya musu da kalmar shahada kuma suka yi kalma suka shiga musulunci a nan ka ga kyauta ta jawo zuwa gani addini wanda zaɓin da zaka ba manzala sallallahu alaihi wasallam da ya rike wannan dabbobin nasa da al'ummar wannan mutum gaba ɗaya shiga addini wanne ne kike gani annabi sallallahu alaihi wasallam zai zaɓa sai zaɓi ko shakka babu waɗannan al'ummar suka musulunta gaba ɗaya dukiya barin ta ake amma alkhairi ya kashi ake addini sun ake a shige shi ba so ake a katanta mutane ba da haka kyauta ta daga cikin abin da ke sa mutane su iya shiga addininka su iya yarda da kai su gane kana tafiya ne akan addinin gaskiya shi yasa da ta addu'a Allah ta'ala ya baka wadata da babu talauci a bayanta idan kai arziki ka zo ka tsiyace to wahalar da zaka sha yanzu bayan ka tsiyacen ta zuwa wahalar da ka sha kafin kai arziki saboda wancan lokacin babu tunani ba sake-saken zuciya me yasa kake ganin mutane da suka yi aikin gwamnati za ga sunan sun zan bulbul suna jin daɗi kafin su fara aiki kuma suna shan wahala idan suka samu aiki kuma zai ga sun canza daga wahala yanzu mai suke sha daɗi to ƙaddarta sun yi ritaya ta gaya suke koma ha in ka gan shi ba za ka yi tsammanin shi kana ganin mutumin da ya ritaya tukunne tabbatar ba da ya ritaya domin zai fara ɗinka uniform na ya ritaya yaji ne zai fara ɗinka irin mai kwarin nan mai kaurin nan wanda za a shekara biyu uku yana dukan kayansa da ka gan shi da fararen kaya za ka shi babu aiki ko ga yayi aikin dan karamin aiki da yayi magana sai a baka san da haji aiki ba wallahi na haji aiki sai wallahi na haji kaya sai wallahi na haji kaya hawan jini ya kama shi sigan sa ya hau gishirin sa ya hau ruwa duk bala'in jiya sai ka gan shi kuma dan fansho da za a dinga bashi sai dinga karewa ne layin asibiti duk asibitin garin sai ya ji ya bude fayi ta yin diabetes daban ta yin hawan jini daban shine litinin alhamis wancan asibitin laraba juma wancan asibitin haka zai dinga wata gigi shi dai yanzu kudin sun yi kasa ba zai samu abin da ya dinga moriya ba abincin an ce dinga cin mai kyau ba zai iya ci ba saboda babu kudin kuma dole ya dinga zuwa asibiti sai ga rayuwar yanzu babu daɗi in ya zauna tunani ya kama shi da ni ne kaza ni ne kaza yanzu kuma babu wannan damar kuma ya tamanna yana ta burin dama za ta dawo kai ka san dai dama ta riga ta tafi ku dole ka tausaya ma dan fansho idan babanka dan fansho ne ya yi ritaya to ku rage matsalolin gidanku idan mijinki dan fansho ne ya yi ritaya rage bukatunki domin wannan tunanin da suke ciki shi ke sa musu bala'i amma da mata da yara za su zama mutanen kirki yayin da mutum ya yi ritaya sai a zauna a jiran mutum to baba Allah saka da alkhairi kai mun gode mun gani sanda ka samu dama kai muna Allah saka da alkhairi yanzu kuma Allah ya saka aji aiki kuma yara har yanzu babu wanda ya kai karfin da zai dauki wannan gidan to sai mu zauna mu rage bukatun mu a rage bukatu da ana kawo rabin rago duk sati to yanzu a yi haƙuri in an samu an ci so ɗaya a wata Allah saka rarkai ai da mun ci da duk wata mata ka tana sake ɗinki to yanzu zai dinga yi shekara Allah saka alkhairi yara suna makaranta mai tsada yanzu ba za a iya ci gaba da biya ba to sai a dawo da su makarantar ya ku bayi su ƙara duka sai muna wannan lissafe lissafe yana da kyau mu dinga wannan tunanin bayan Allah amma ba ku yi ba sai kina jin nauyi kuma a ce an cire yayin yanzu an da su makarantar talakawa shi ko uban kullum yana cikin tunani to duk inda kuke samu kuma su tsare ne a ina asibiti kuma kuma mazan ku tsoron Allah dan mutum ya yarda ya sai tare a gida shi kenan ba ka da amfani kenan in ka yarda ya ba yana neman ba ka da amfani ba a wannan sabis din ya kace yanzu an gaji da kai anan canza waje canza wajen da zaka dinga samun kuɗi amma ka gama aiki kawai kai kayar taya shi ke nan sai ka sai a buga maka danki ka dawo kobar gida ka samo rediyo ka dinga jin bbc america jamus faransa ka fara ganin laifin kowa da kowa a'a jama'a mu mutunta kanmu yayin da kai ritaya tunani za ka saki shi yasa lokacin da gwamnati tana da hankali ba inda ta zama karkatacciya ba kafin kai ritaya ana pre-retire training kana zuwa kwasa-kwasai ana koya maka sana'o'i ana koya maka wasu abubuwa ana ɗaya ma kewa ana koya mana zaka dinga motsa jiki saboda yanzu idan ka je ka zauna tamcewa zaka yi shi ke nan suka lalace gaba ɗaya to kar ka yaje da irin wannan tsarin kaga mu Allah ya taimake mu ba mu aikin gwamnati mu mun samu mu kashe mu mu kashe mu samu mu yaƙuri shi ke nan kullum haka take jiya yau amma wanda yake aikin gwamnati kaga kullum tunaninsa akan albashi yake to a canza tunani jama'a a canza tunani ko babu wanda yake maka hatman laziman sai ka yi taya ba wanda ya gaya maka wannan magana in ka yi aiki ka yi aiki ka dan samu jari to ka saki aikin nan da kanka tun da mutuncin ka wallahi ka rubuta ritaya tun kana shekara arba'in ka yi ritaya ka je ka kama harakar da za ka iya koya da kanka amma sai ga mutum sai ya yi ritaya dan fanshin gratuity da za a bashi wata mata ta zo tayar taya muna jina mata barkar aji aiki ta ce mun malam ai da na ga miliyan uku a account ɗina na duba na duba na yi sujira ce ni ne mai miliyan uku ni ce mai miliyan uku kuma shekara talatin tana yi amma yanzu ga ta sami miliyan uku murna ta ce tana jin daɗi miliyan uku miliyan uku jama'a tana jin daɗi ne ta ce da miliyan uku to na suna tambaya ta yanzu mala ya za a yi noma za a yi ko ciyo za a yi na ce mata jaba kuɗin ki tukunna in ji ka ce za ki kasu a noma ko ciyo mu mun mun sha dubu sai ce to mun kama zuba miliyan hamsin mu tashi babu naira hamsin mun yi hasara su kenan har abada mun saba zuwa ko mu sa miliyan ishirin mu samu kuma hamsin ɗin so kacce zo ki zuba yanzu ke ritaya gaba daya ya kina kuka din ki dai bar kudin ki tukunna ki bari a hankali za mu ga me ya dace ki dinga yi to wannan shine ki damu mutanen ba ritaya mutum da ya ritaya sai zo ga kai ka shekara sama da ashirin kana wahala kana kasuwanci ka san riba ka san hasara ka san haƙuri ka san nasararka shi ma sai zo ya ce a yanda ya ganka yau kana cin wannan daɗin haka yake zai shi ma gobe ya sa kuɗi a fara kauri ba a'a zuciya ne nan take ne nan take to shi yasa tun kana da ƙarfin ka fara koyon kasuwanci kafin ka zo ka ritaya kana samu wani yaro da mai rawa kai da ka ba shi kuɗi ka sai lalata ka yi ritaya sai a ce maka sai mota ne da maka jigila duk sati za ka kama dubu ciki Kano su Kaduna Kano su Abuja Zamfara su Sokoto ina malam wallahi kan kabi da wannan haukar da ke kudin ka ungun ka kakka sayo ta mota wallahi da ta mutu ka mutu wallahi wallahi duk ɗan ritaya ya zauna yi tunani da kyau akwai tausayi a harkar ɗan ta kaga mutum da mutum jiga ba zai iya tambayar ka kuɗi ba ba zai iya ba. kuma bala'i na cin shi kuma gobe asibiti da shi bai da kuɗin zuwa asibiti babu to Allah kawai to wanda ya kawo ma magana ritaya ne da fitar da ni ba ɗan ritaya ba mun shiga ritaya ina muke mun je muka kama aikin da ba namu ba duwanda ya ritaya shi zai a walƙazin min alghaiza da masu haɗe fushi fushi Allah subhanahu wa ta'ala yana ba mu mutane dama iya haɗe fushin da suke da shi saboda kasu yi da dama bayan mun yi bayanai da yawa kan jiya ko ba sai mun sake wani bayani mai yawa ba ka mun yi bayanin manzala sosai da ya ce ka haɗe fushi a yayin da kake ikon ka rama abin da ake maka ka samu damar rama amma ka yi haƙuri Allah ta'ala zai gina maka gida aljanna kuma ya baka yi ma baje kolin ma cikin gidan aljanna wa hurin ain a ce ka zaɓi wanda kake zuwa cikin su saboda haƙuri da kai ba kowa ke haƙuri ba abin yana da sa'adi ka ga mutum ya maka abin da ka samu dama za ka rama gashi ya shaƙe ka abin in ba ka yi abin da kake so ba za ka samu peace of mind ba amma za ka ce ka haɗe fushin wal kazimin al-ghaiba ka haɗe fushin wal afina an nasu kuma masu mutane afuwa ne mutum ya ma ba za ka iya rama ka yi afuwar shi ke wallahu yuhibbul muslimin Allah yana son masu kyautatawa duk wanda ya wannan aiki Allah yana kaunarsa to sai Allah ta'ala ce muna wallazina idza fa'alu fahishatan sune kuma wannan mutanen kirkin idza fa'alu fahishatan in suka aikata aiki na alfasha aw zalamu anfusahum ko suka zalunci kawunan su hanyar saba ma Allah subhanahu wata'ala zakarullah nan da nan za su ambaci Allah fastaghfiru li dhunubihim sai su nemi gafar zunubansu wa man yaghfiru dhunuba illa Allah wa ke gafarta zunubai in ba Allah ba walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamuna su wa'annan mutanen kirki ba su kasance masu ci gaba da aikata wannan laifin alhali suna masu yi ba ba su doge wajen aikata laifin ba ma'ana dai wallazina idza fa'alu fahishatan Allah ta'ala ce su ne waɗanda da suka aikata aikin alfasha alfasha malamai sun mata fassara da yawa daga cikin fassarar da suke mata suka ce alfasha shine mutum ya aikata zina alfasha ce Allah ta'ala ce wala taqrabu zina yace ne innahu kana fahishatan wa sa'a sabila kaga Allah ya kira zina da alfasha suka ce alfasha ta biyu shine aikin luwadi kamar yadda annabi lutsi ya ga mutane su me yake musu ata tunal fahishata ma sabakun biha min ahadi min alamin in za ku dinga wannan aikin alfashar wanda babu wani da ya riga ku wannan aikin wannan samu a duniya ku ne farko sai aka kira luwaɗi da matsayin ne alfasha sannan an kira alfasha a matsayin auren matar uba irin abin da jahiliya suke yi idan uba ya mutu sai ɗaya auri matarsa Allah ta'ala ce wala tankihu ma nakaha aba'ukum min an-nisa'i illa ma qad salaf sai ce me إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا في حرمت عليكم أنا ذا مزو أتنزل النساء إن شاء الله تعالى to alfasha tana ɗaukar kowane ma irin laifi alfasha na shiga cikin an fahimta amma dai malaman sun yi emphasizing sun yi categorizing din waɗannan ababen a matsayin alfasha ce ba sa fita daga cikin alfasha da zina da liwa'i da auren matar uba da wani abubuwa manyan laifuka suna shiga cikin mai albasha au zalamu anfusahum Allah ta'ala ce ko kuma suka zalunci kawunan su zaluntar kai shine mutum ya saba ma Allah ya aikata aiki na zabo ka je kai abin da Allah baya so wannan zaluntar kai ne ayoyi da yawa na Qur'ani sun muna bayani akan abin da ake nema individual zalunta kai wa man ya'mal su'an aw yazlim nafsahu Allah ta'ala ce ko mu ce zalunci kansa ko ya aikata aikin sabo duka wannan abin ki ne a wajen Allah subhanahu wa ta'ala da haka kada mutum ya yadda ya zalunci kansa akan abin da ba daidai ba ka je kai abin da zaka samu fushin Allah subhanahu wa ta'ala to idan mutum ya aikata aikin sabo wanda ya aikata abin da Allah baya so nan take zakarullah sai ya ambaci Allah ya tuno Allah ya gane ya yi aikin da ba daidai ba ya yi barna ya yi abin da Allah zai fushi da shi to yana tuno Allah subhanahu wa ta'ala shi ne ke zakarullah fastaghfaru li dhunubi sai kuma yana neman gafarar zunubinsa in Allahumma inni zalamtu nafsi zulman kathira faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta addu'ar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya koya ma sayyidina Abubakar cewa idan ka tashi da daddare ka yi wannan addu'a duk zunubin ka Allah zai gafarta maka duk zunubin da kai Allah zai yafe maka saboda ka yadda ka yi itirafi cewa kai ne laifi ne kai ne sabo ne to ba mai gafarta zunubai sai Allah zakarullaha nan ta kira su na Allah su gane abin da suka aikata sabo ne fastaghfaru li zunubihim sai su nema ma zunuban su gafara sai nemi gafara zunubin ya san yayi ba daidai ba ya san Allah ya kama shi da wannan laifin da ya aikata yanzu hukuma zai maka nan take zai sauri ya nemi gafar Allah subhanahu wa ta'ala ya ci amanar kansa zai nemi gafar Allah laifi yayi zai nemi gafar Allah insha Allah ya gafarta ne kamar da zuwa hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam hadisin qudsi Allah subhanahu wa ta'ala ya cewa bawana yayi laifi sai tuna da cewa yana da ubangiji wanda ke gafarta zunubi sai ce rabbi ghfir li Allah gafarta min sai na gafarta masa ya sake laifi sai ya tuna cewa yana da ubangiji mai gafarta zunubai sai ne mai gafara ta sai in gafarta masa ya sake laifi ya tuno da cewa yana da ubangiji mai gafarta zunubai sai ne mai gafara ta sai Allah ce sai in gafarta masa ba zan damu ba duk laifin da kai karka ɗaya tsammani daga rahamar Allah la taqnatu qul ya ibadi allazina asrafu ala anfusihim لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا دل ليفin da kai ma Allah duk zunubin da kai ma Allah in dai baka mutu akan wannan zunubin ba ka zo ka nemi Allah ya gafarta maka ce ya Allah na tuba Allah ka yafe ni Allah ya gafarta maka zai gafarta maka ba mu shiga tsakaninka da Allah ba mu shiga tsakaninka da shi ka tuba kawai zuwa ga Allah da kai laifi ka gane kana da ubangiji wala zai yaji maka abinda Allah baya so shine tabbata a kan laifin ko kuma rena laifin da kake yi ko kai laifin Allah suturta ka ka zo kana gaya mutane la yuhibbu Allahu al-jahra bis-su'i min al-qawli illa man zulim Allah baya so kai laifi kuma cikin zuciya ya ruba maka asiri kuma ka zo kana gaya mutane je nayi kaza nayi kaza a gari kaza na yi kaza a waje kaza a Allah baya san wannan Allah baya san haka shi yasa Allah ya zama ghaffar mai yawan gafara duk wanda ya laifi ya zo ga Allah sai Allah ya ji to me Allah zai me ya ribar Allah ya ma azaba kai waye ma yaqalu Allah bi azabikum in shakartum wa amantum da ka ce Allah na tuba Allah sai gafarta maka in ka ce ma baka laifin to ƙarya kake yi sai ba mutum bane dole ka yi laifi dukkanin muna sabo dukkanin muna saba ma Allah zuciyar muna rinjayar wani lokaci mai abin da ba daidai gaɓar muna rinjayar mu saba ma Allah amma mai Allah ke bukata gare ka da kayi kai sauri ka dawo ka tuba wanda kuma shi zai baka damar ka dinga yin saban ba a in aka samu kuskure saban ya auku to ka tuna kayar ubangiji mai gafar zunubai ka dawo gare shi ne gafarta maka shi ne hikima ba wai an baka lasisin cewa eh ni ayat da Allah na yafe min zunubi sai haka barin je ta zunubi na an je gafarta min a'a malamai suka ce masu yin wannan suna yin sabo da zukatan su amma suna yin istijbari da harshen su wannan yanzu Allah ne istihza'i ne ga addini ba daidai bane yin haka shi yasa malamai ke cewa al-imam qurtubi rahimahullahu ta'ala ke cewa malamai magabata sun faɗi mutane suna yin sabo kuma su zo suna ta wani istighfari suna rike da tarbi suna wani tasbihi na ƙarya amma kuma ga suna saba mutum yana dumu dumu cikin dukiyar haramun amma ga da tarbi irin mai kyau din nan ne a riƙa da nan kwas subhanallah subhanallah subhanallah yana da iskanci suka ce wannan istijibali shi karan kansa yana bukatar istijibali ighfar na ya taje na ighfar han kurɗu da cewa to wai malaman da suka gabace mu kenan su suka faɗi wannan maganar yake ta da kuma mutane za su zo su gama mu a wannan zamanin shekara fita wajen ɗari shida bai ce wannan maganar imam kurɗu yake da mutane za su zo su gan mu yayin da mutane suke da'awar cewa su masu istighfari ne suna zikiri amma suna kuma dumu-dumu cikin saban Allah yake mai waɗancan mutane za su faɗi a cikin da mu ya kamata mu ma a rin magana imam qurtubi sai ina ma da imam qurtubi zai zo wannan lokacin ya gani masu laifin wai su ne masu nema mutane kuma gafara kaga malami wai malami ne shi dan addu'a ne baya da aiki sai ma mutane addu'a ana biyan sa yana zuwa da idanu yana karbi mai guda dubu da an zo zai ce je ka kawai bukata ta biya da kace wa kai waye da za ka ba da lamuni a kan abin da ba kai kake iko da shi ba wannan al'amarin na Allah ne ba naka bane ba ka saka gafarta ma wani ba ba ka saka ma wani lamunin gafara ba kuma Allah subhanahu wa ta'ala shi kadai zai ce ya gafarta maka a ce jika banda Allah babu wa man yaghfiru dhunuba illa Allah wa ke gafarta zunubai ba Allah ba wa yake yi shi ni har ga imani na ga Allah ban yadda da addu'a da gwamnati ke bayarwa ai ba ni wallahi ban yadda da wannan abun munafiki shuwa-shuwa ce ko wannan ne kawai na addini malamai su koma suna karɓo wai addu'a a wajen gwamnati billahi kuma Allah baya amsa yanda Allah yana amsa ba da ba za ka wasu bala'uka suna faɗa ma gwamnati ci ba ƙungiyoyin addu'a a zuwa ta wani karatu ana yi wallahi tallahi wannan ko wannan ne ni dai a iya addini ya ban gane wannan ba kuma ban yadda da ko ba zai da ba in mutu addu'a in kana da imani ka koma gefe kai mu gwamnatin ka addu'a wajibi ne amma a kawo tsaramomi ana zuwa gidan gwamnati ana zuwa ina ana raba dubu hamsin ni dai wallahi ban yi da wannan amma kuma har yanzu ba a gamsa da ni ko ba zan gane ba in dai kai musulmi ne gwamnati tana da haƙƙi kai mata addu'a amma kawai sai malami ce wai mu wai wai malaman addu'a ne to mun bushe gudun wannan wannan abun ke da addini kowa ya nemi sana'a ko noma ne ka je ka dinga yi kana samun abin da zaka kirkir iyalai ka dole sai ka yi katon gida ne dole sai ka hawo mota ne ba ka riga wannan ka yi hakuri da abin da Allah subhanahu wataala ya baka sai ka ga mutum yana ta wannan daddagewar wai wai su yan addu'a har da wata kungiyar addu'a ta kasa gaba ki a yi wa ƙasa addu'a a gaya ma excellency a kawo ɗan wani abu za a je saudiya a gaya addu'a wannan zaɓen da ya wuce duk mun ga darasa irin wannan mun gani mutane su koma gefe ba su da aiki wai sai dai wani wuri jiya sun gani suna ta sana ba ku mai kwanta da hankalin ku ayanci gwamnati kuma ka dinga faɗi wallahi a kano yana kallo ana ta babu da wannan abu a zaɓe da muka yi kun san mun faɗi a zaɓe a Kano. To, aka sa wasu tsaramomi wai suna ta addu'a cikin hotel na ce kwana bakwai da ke jama'a addu'a a hotel. Hey! Ina laifin a maka ko a dawa masallaci a zauna a yi. Kuma ana can sai cewa suke ai ba matsala ba matsala. Kuma nan fa ana ta cewa mun faɗi a zaɓe. su ko chas ce ba matsala na ce ha wannan ko suna labarin rediyo da yake ba da labarin mu muna nan muna chas da abubuwa mun baɗi Allah ya jarabce mu ha kowa akwai inda yake Allah ya jarabce shi kowa wani ya ci wani ya faɗi jarabawa iri daban-daban za ka gani a rayuwa to ka tsaya ka yi istighfari tsakaninka da Allah kuma in kai malamin Allah ne gwamnati ba ta ce kai mata addu'a ai kullum muka tashi kasuwa muke Allah ka ba mu zaman lafiya waye ne waye samu waye ke biya zaman lafiyan gwamnati shine kai ma zaman lafiyar ka in mutum na lafiya ba kai ma ba ka zaman lafiya su kuma shugabanni ba fafin da zai sami su suna da makamai ana tsare da su ku talaka ku yi shan wahala to a ka addu'a Allah ta'ala shiga lamarin namu Allah tsare mu amma dai gaskiya ni ban gane wancan kamfanin ba wallahi ban gane shi ina muke ولم يسروا على ما فعلوا وهم يعلمونكم أو من يغفر الذنوب إلا الله وأي كتابة الذنوب إن بأ الله بقى. anan Allah ta'ala ka wata jumla ce mu'tarida dan ta sake komar da ke zuwa wancan wasari'u ila maghfiratin min rabbikum yace wa man yaghfiru dhunuba ila Allah waye ke gafarta zunubi in ba Allah ka duba ga yadda Allah ke ta mai da sunansa a cikin wannan ayoyin da ya nuna maka al'amarin nashi ne shi kadai ba ni shiga cikin al'amarin ubangiji walan yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamuna ma dama dai ba su tsaya suka ce ya su ci gaba da yin sabo ba Allah zai gafarta musu amma kana sabo kana ta astaghfirullah kana sabo kana astaghfirullah nan ganganci ne izgilanci ne ga Allah ka bar abin sai kai addu'a Allah ya gafarta ma wani lokaci ka koma ka sake yi Allah zai sake karɓar abin amma dai ba wai ka ɗauki abin cewa kana yi bane kuma kana istighfari a lokaci ɗaya ba kun gane me yake nufi kuwa zunubi ka yi shi sai ka sake samu kanka cikin wani zaɓen to ka sake neman gafara Allah wata rana kuma ka bawa waye gari a cikin wani sabon shi ma in kai ka nemi gabar Allah amma kana zina kana astaghfirullah kana zina kana astaghfirullah wannan ba wasa da Allah ba kana cin riba kana astaghfirullah yanzu kake so Allah ya ga ifanki ne kake to in kai ne ka bari Allah ta'ala zai sauke maka in dai daga cikin sai karbi tubarka akan abin da kai walam yusiru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun sai Allah ta'ala yake muna menene ulaika jazaohum maghfiratun min rabbihim wadancan mutane wadancan na ga wadannan da suke yin sabo su koma su nemi gafarar Allah kuma ba sa dabbata akan sabon nasu in suka nemi gafarar Allah Allah ta'ala ce ulaika wadancan mutanen jazaohum maghfiratun min rabbihim sakamakonsu shine samun gafara daga ubangijinsu wa jannatin da kuma wasu aljannatai ta jirgin tafiyar anharu wanda ƙoramu suke gudana ƙarƙashinsu khalidi na fiha suna masu dawama cikinta har abada wa ni'ma ajrul amilina ma dalla da ladan waɗannan mutane masu wannan aiki to me kake nema wanda aljanna ai dole a yaba ma aikin da ka samu ma dalla da aikin ladan waɗannan masu aikin nan wanda suka samu gafar ubangiji suka samu aljannatai wanda ƙoramu ce gudana ƙarƙashinsu Allah ka bamu Allah ka bamu aljanna hawa-hawa ce ƙorama kuma suna gudana ƙarƙashinsu Allah ya gaya mana cikin zatul fatih ko kuma zatul muhammad masalul jannati lati wa'ila lil muttaqun fiha anharun min ma'in ghairi atin wa anharun min khamrin lazzatin lisharibina wa anharun min khamr laban lam yataghayyar ta'amuhu وأنهار من عسل مصفى ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم كمن هو خالد في النار وسقوا ماء حميما فقطع معه يلا الجنة الله يجيها من ثار ورما قداو أكوي ورما تروى كاتت تروى واندا باب قربات تشين أكوي ورما نونو واندا بايا لالا تشاسبو رفاتور بكتيريا تشين سنة أكوي ورما تجيا واندا باتا بوتن ده هنكلي مزائي إن كان شاء hankali kake kara ba hauka cewa kake ba sannan kuma akwai korama ta mada ta zuma wanda tatacciya ce ba wai kashin dabba ba ce kaga ta duniya kashin dabba ce kana sha kana tanɗe hannu kana limshi idanu saboda kana shan daɗi to ta aljanna ba kashin dabba ba ne an fahimta idan muka zo su da namli za mu fahimci yadda zuma take da yadda Allah subhanahu wa ta'ala sanya baiwarsa a cikin zuma in Allah ya yi to ubangiji subhanahu wata'ala ya bada korama ga yan aljanna don su ji daɗin ta kuma su dinga rayuwa a cikin wannan a ni'imomi da Allah subhanahu wata'ala bayan na koramu yau ko zuwa kai inda ruwa suke gudana ka zauna za ka dinga jin daɗi ka ga ruwa na wucewa akwai a me yake da suna a ibanu wannan mai zai ne wuce akwai daɗi kana ganin ruwa yana gudana wannan duka ni'imar da Allah subhanahu wata'ala yake ba ma bayan Allah ta'ala ya bamu sai Allah ta'ala ce muna karkar kakan zago kafin nan muna sanar da wakul wardai mutane na kokari gaskiya Allah ta kama suna kokari musamman ma mata kamar da muke gani suna saka gudun motsi Allah biya Allah ta kama kowar alkhairi Allah ya sanya wannan aiki alkhairi da yake yi ya zama dalilin shiga mu aljanna da mu iyayen namu da muke mawakafi din gaba daya akawun nan ba ɗin bankin shine jaiz bank 0010966800 a jaiz bank ne lambar wayar masu kula da wannan akawun kuma shine 0916222 guda uku sai sabon 0 sai kuma 26 Allah ya ba da ikon sakawa shi gaba wannan karatun da ana sa shi ne kamar yadda aka sani a gidajen yaɗa labaru na afirka tv karfe hudu na asuba da rabi zuwa karfe biyar da rabi na asuba sai al'umma tv kuma da karfe tara zuwa goma na safe sai kuma fm radio na nan gusau karfe bakwai zuwa karfe takwas na dare allah ta kar asiri shi na afirka tv da kuma a fm duka wannan wakful walidai naira dubu dubu da muke bayarwa sadaka da su muka ɗauki nauyin wannan karatun da haka duk wanda ya ji karatun kana da lada allah ta'ala ba mu kowa lada shi kuma na al'umma tv a zaɓaɓɓen gwamna na jihar zamfara dr dauda lawan dare shi aka ce ya ɗauki nauyin sa wannan tafsiri a jirgin a talabijin allah ta kamar da alkhairi allah ya riko da hannunsa to sai allah ta'ala ce kar kala min qablikum sunanun fasiru fil ardi fanzuru kaifa kana aqibatul mukazzibin yanzu kuma Allah ya dawo da bayan ya dakatar da labarin mutanen Uhud dan ya zama an dan sauƙaƙa musu da sai Allah ta'ala ya dawo da kuma labarin su yanzu saboda idan labari ana tafiya ana tayin sa kana iya gajiyawa to amma daga cikin usulubi na hikima na labari shine aka baka sai a tsaya a shiga wani abun sai a dawo kuma a cigaba da baka labarin sai zama season season ne kenan ko to Allah ta'ala sai ce karkala min qablikum sunanun ku sani ya ku mutanen badar labarin waɗansu al'ummomi ai ya gabata gare ku fasiru fil ardi fanzuru kaifa kana aqibatul mukazzibin ku tafi ban kasa ku yi yawo a bayan kasa ku ga yadda Allah subhanahu wata'ala yayi da aqibar wanda suka san suna makaryata masu karetawa da sakon Allah da sakon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abin nufi anan shine Allah ta'ala ce ya ku mutanen garin Madina ma'ana ku mutanen Madina sahabbai yanzu da suke Madina kenan ku sani cewa wannan abin da ya same ku yanzu na wannan yaki da aka yi na Uhud har aka samu galaba akan musulmai to kad khalan min qablikum sunan sunnar Allah ta gabata kan irin wannan abin da kuka yi a baya fasiru fil ardi ku tafi ban kasa ku je ku yawo fanzuru kaifa kana aqibatul mukazzibina ku ga yadda Allah ta'ala da makaryata a nan Allah yana gaya masahabbai ne saboda lallashe su ya ƙara kwantar musu da hankali ya sanya musu ƙarfin gwiwa da kuma a karfashi cewa ba ku kaɗai bane wannan abin ya sama a an taɓa yin wasu ma kun samu nasara kuma a kansu a baya haka Allah yake ma mutane a baya to kuma dan ya same ku yanzu ba yana nufin Allah ya fushi da ku bane ba yana nufin Allah ya zara hannunsa wajen taimakon ku bane a'a sunnar Allah ce ya zama yana jujjuya al'amura lokaci zuwa lokaci Allah ya umarni da tafiya a ban kasa ka je ka yawon duniya ka gano duniya ga abin da Allah ta'ala yayi ba wai kawai ka je shakatawa ba Allah bai je ka kuɗi kuɗi ka je kallon wani gini ko ka je kallon wani abin da bai da fa'ida ba ba zai ƙara ma ilimi ba ba zai ƙara ma tsoron Allah ba ba haka ake so ba wani kawai in ya tara kuɗi sai ya tafi Dubai Dubai ne zaka je gari in banda duniya sai ne zaka je kasuwa ne zaka je saro kaya amma mutum ya je ganin abubuwa kawai na al'ajabi na ban mamaki ake yi duk wannan ba shi ne Allah ke kaje ka fata kudin ka wajen ba ka je wani waje inda zaka je ka zauna kawai ka dawo ka ba mutanen garin ku labari ka je ka sha shayi kofi daya akan naira miliyan ɗaya kudin Najeriya to sai ne sai ne sai a san ka fara da madam Allah kofi daya miliyan daya me ya yi ba akwai ɗaki ɗayan da ake kwana a wata hotel a dubai abin da ake biya kwana ɗin naira miliyan ɗari biyar ma uku ta yin najeriya kuma suna zuwa suna kwana a wajen komai da gwalagwalai aka yi shi wajen in kana kwanci a kan gado zai dinga jujjuyawa da kai to in ka hau kan wani kujerar ma ba ka ka juya ba in kai nan ba ka juyo ba to don mai hira kashin miliyan ɗari biyar a banzare in juye juye ne duk za ka yi wannan shiga ta kana nan za ka iya juyo gadon ka dawo nan kana kallon ruwa kana kan gadon ka koma can ka juyi ci kenan to sai ne haka za ka mutu mu naka- mu maka ka kasa wallahi hauka wani abin ka ji mutanen mu na yi sai ka ga babu hankali a cikinsa wallahi babu hankali ba hankali sai ka dinga mamakin wai ba su da masu jiya musu gaskiya na'am akwai girman da za a kai kai abin da in kai ba za a ce ka wuce gona iya cikin zuciya ba amma kai makanka adalci ya kamata kai wannan abu a danginka ba akwai talakawa na kusa da kai dangin naka ma duk talakawa ne ma mutum ya je gina gida ban ɗaki kaɗai aka je aka so kayan miliyan saba'in da biyar aka sa su. a ban ɗaki kawai wallahi wani abokin mai ya sai gida na 1 biliyan naira miliyan dubu abuja ka ce za a je gani ke yin jin gani a daga mun hankali ko kuma raina ya ɓaci me zai jin gani wanda aka ja ka da aka ce daga cikin abin da aka gano ban ɗaki in kana wanka ma wanda yake kan gado yana kallon ka to me ya riba daga cikin abin da su ne gano ke miliyan dubu ina hankali a wannan abu ɗan uwanka duk talakawa ka zo kana wannan shirmin ko nawa ka mallaka ya kamata ka taƙai akwai ababen da za ka yi sauki a gida su yi kyau ba sai ka kashe wasu manyan kuɗi ba na san mutumin da ɗayansa uku amma wallah baya biya kwana da su a gida ɗaya in ka zo za ku ci abinci da kai da shi hannu ake sawa ko da ka taɓa nan sai ga waje ya fito zuu sai ku ɗauko plate kuna sake taɓa zai koma sai ga wajen gilas ne kuma zaka komai ba kana shiga kawai gilas zaka ta gani in kai ka take shiga ba zaka ci komai ba sai dai ka mutu da yunwa amma in ka shigo da shi sai ya taɓa sai ga wani wajen zuwa wallahi mala ya fito sai ga shi fridge ne da kun dauki abin da ku dauka an taɓa yake ya koma ku ce waljan ko ba komai an tsawaita da mu kuma Allah bane zai baka wuji ba ilimin la sharqiyatan wala garbiya ba gabas din ba yamman ba makkan ba amerika kudi ne kawai suke bari ta ci kudin sa amma wallahi bai dace ayansa ba ba ya da kwana gida ɗaya duk abin da ya a gama shi ba zai kwana gida kowa ke kada kashe shi tsoron da yake ke ita ka tare da wani bala'i ba dole ka tsoron mutuwa ba mu da muke bayan Allah ne ba baccin mu muke ba ruwan mu tunda mu ba ba ba wani bala'in a tare jama'a dukiya ba hauka ba ce amfanin kuɗi shine mutane su ci daga gare ka ba wai kai wannan shi nan ba wallahi ba ba ba wayewa ba ce hauka ce kibra ɗinta Allah shirye da mu ta ka Allah ta'ala ce muna haza bayanun linnas wannan bayani ne ga mutane muke yin shi dalla dalla inji Allah wa hudan shari'a ce kuma wa mau'izatu lil muttaqina wa'azi ne kuma ga masu tsoron Allah duk abubuwan da suka faru Allah na yin su ne saboda nuna maka darasi ya nuna maka darasi ka dauki darasi cewa akwai mutuwa akwai rayuwa akwai wahala akwai daɗi akwai samu akwai rashi duk wannan wa'azi ne ba kowa ki gane wannan ba sai waye al-muttaqina masu imani kai masu tsoron Allah wala tahinu da haka ku sabai da kuka zo wannan yaƙi na uhud wala tahinu kar ku samu rauni wala tahzan kada ku samu bakin ciki da damuwa cewa yanzu an yi nasara a kanku a'a kada da ku wa antumul a'launa ku ne kuke madaukaka ba akan kafiran nan ko da sun kashe ku har yanzu ku ne dai a sama domin ku musulmai ne su kuma kafirai ne kuma yanda ku ne a saman su dai su ne a kasan ku in kuntum mu'minina in dai ku masu imani ne kun kasance masu imani to ku ne a sama kuma kar ku damu kar ku samu karaya kar ku samu bakin ciki da damuwa Allah na tare da ku yayi haka ne saboda ne saboda ya jarabce ku jarabawa da ake so a ga suwaye masu cikakken imani a cikin ku in yamtaskum qarhun Allah ta'ala sai ce idan har wata rauni ko ciwo ya same ku an muku rotse an muku jina-jina faƙaɗi matsal ƙauna ƙarfin bisu ai waɗancan mutanen makkan su ma sun samu irin wannan bala'in da kuka samu kuma yanzu sun samu irinsa Allah subhanahu wa ta'ala sai aka yakin badar kuka samu dama a kansu kuka kama mutum saba'in a matsayin bayi kuka kashe mutum saba'in da aka dai yanzu an zo yakin uhudu an kashe muku mutum saba'in da ɗoriya ai hazihi bikinka abinda aka yi muku kuka yi ne a can shi ne jimawa aka muku a nan wajen Allah ya gaya mu zai gaya min a gaba a walan ma a sabatkum musibatun qad asabtum mislaiha qultum anna hadha qul huwa min indi anfusikum Allah abin da ya same su ya same ku ya tafi mislaiha abin da ya same ku shi ba same su sun jira dadi kuma ku jira dadi in yamsaskum qarhun faƙad masa ƙaunin ƙarfin mislu in wannan abin ya same ku yanzu na an samu galaba yanzu a kan kuku sahabbai to ai kuma kun samu irin wannan a kansu abadan Allah ta'ala zai ce wa tilkal ayyamu daule a bainin nan haka nan kwanaki yau gare ka nasara gobe ga dan uwanka nasara da ka in kaga kullum kana samu kana samu to ran da Allah ya juya ma karka damu jarabawa ce yau gare ka gobe kuma ba ga ɗan uwanka kowa ya haƙuri da halin da ya samu kansa a ciki karkar ta samu dama ka wulaƙanta mutane gobe su za su samu dama ba mutumin da bai fahimci rayuwa ba irin wanda ya ce a matakin ofis ya ce wulaƙanta mutane da za ka yi hankali za gane kafin ka shigo ofis na wani ya shigo ya fita kai ka zo kuma kai ma ka sa akwai ran da zaka fita shi yasa zaka hoton wane da na wane da na wane to dan me yasa zaka shigo ba zaka yi amfani da marka ba ka taimaki mutane ba sai an kawo fayil ka tunkuɗi an kawo ta ka tunkuɗi babu ruwan ka taimaka mutane saboda bakin ciki da ƙyashi da gunini na ɗan adam to zaka zo ka tafi wani kuma yanzu a yayin da kuma zaka zo kai ka nemi alfarma kuma shi ma ya ki maka ya ki maka ko yaran akwai yaran da ana abokai ne wannan suna zuwa gidan wannan suna zuwa gidan wannan dukan su abokai ne sai suka je a ba su daɗi a wancan gidan su ciyo su wannan gidan su ma su daɗi to sun je gidan su wannan sai aka ba shi doya sai ga cewa ya kamata ya ba ma abokin doya nan ba shi kaɗai kamata shi ne kasa abokin nan yana kallon sai yana cin doyen na yake ba shi ta ji kwai yana cin doyen yana kallon sa yake ba shi yake ce mai kuma bismillah ya cinye doyen sa abin ka da yaro shi ke kuma ba matsala mu je a cikin tafiya bayan kwana biyu aka shi ma suka je gidansu an gama garrambar wasa yin wasa koro su sai aka wuce gidansu wancan yana zuwa shi ma sai mamun ta ɗauko mai shinkafa da taliya da kifi sai aka ba shi ga kifi ne ta shanin irin su kumbiyan nan sai kama kifin sa kawai na ci sai yanki yana kallo yana ta kallonsa yana ta kallonsa yana ta kallonsa da jira ce mai zo mu ci sai maman ta ta fito ta gamsa ta ya haka tana ganin tunda ta yi magana shi kenan ya kamata je ci sai ta shige ɗaki shi da ya ci gaba da cin kifin yana kallonsa kan ce yana kallonsa yana haka haka yana kala da ke in za ka tankana ka tankana ni ma da gidan ku tankana ne sai mana wai za ka dangana ka dangana ni ma da gidan ku dangana ne shi ne za ka tankana ka tankana ni ma da gidan ku tankana to yau mun lakka yau mun lakairi yau gare ka gobe gawa wani ka to haka sahabbai Allah na lallashin su ku yi haƙuri yau ku ne jiyar je ku ne nasara yau kuma nasara ce akan wa akan ku yace wa tilkal ayyamu najawil ha bainan nas ce wannan kwanaki ne rayuwa ce muke juya ta dan me wal ya'lam Allah allazina amanu wa yattakhidha minkum shuhada wallahu la yuhibbu zalimin dan Allah ta'ala ya sani zaba daga cikin ku wasu waye shahidai kuma Allah ya san suwaye Allah kuma baya san azzalimi Allah ya sa kun yi yaƙi da ku da su kun kashe kafirai na'am to kun ji daɗi ku musulmai ga gaskiya ga nasara duk Allah sai ya ba ku wannan ya kauda ku yau kuma an zo kuna da gaskiyar amma kuma an samu nasara ce to ba wai Allah yana fushi da ku bane ya ku musulmai ku yi haƙuri lallashin mu ne Allah yake ji yace ba ba fushi yake da sabai ba a'a yayi haka ne saboda me sai yace wal ya'lam Allahu allazina amanu Allah yana so ya tantance suwaye masu cikakken imani ne a cikin ku wa yattakhidha minkum shuhada Allah kuma ya zabi shahidai a cikin ku idan ba je yakin kuka mutu ba za ku zama shahidai falala da karama ta shahidi wa san iyakarta to da haka Allah yana so ya zabe ku ne sai za ce ku je yakin a kashe ku ku ki samun nasarar dan Allah ya zabi shahidai a cikin ku ba kowace musiba ba ta same ka ka dinga kuka ba wata musiba ta same ka daɗi za ka ji domin ƙauna ce Allah ta'ala ta yi maka wannan abu in Allah ya jarabce ka da wani abu ka gode masa ka ƙara dakewa ka ji daɗi cewa kana daga cikin zaɓaɓɓun bayansa da yake iya jarabta amma malam kullum samu kullum samu kullum samu duk abin da ka taɓa nasara ba hasara ka tambayi kanka wallahi ƙarshen ta rabonka lillahi ra kake cinyewa ki ba ko da yaushe bane ya ce kwana kan gado ba a koyi rayuwa da samu da rashin jama'a a koya a ji daɗi a sha wahala yau mun laka wa yau mun lagairik ba alƙawarin Allah bane kowa sai ya kuɗi ba kuma alƙawarin Allah bane kullum sai ka ji daɗi ba amma in kana a hankali Allah ta'ala zai iya taimaka maka da haka wa yattakhidha minkum shuhada Allah dai ya zabi shahidi a cikin ku wallahu la yuhibbu zalimina Allah baya son mutane wanda suka zanci azzalimai وليبحث الله الذين amanu. wa yamhaqal kafirina Allah yayi haka ne dan ya tantance ya rairaye ya zabi wani kai imani a cikin ku wa yamhaqal kafirina kuma ya shafe wani kafirce tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk abin da gani Allah yayi akwai shi cikin cikin sa Allah yana yin wani abu dan ya jarabce ku daga karfin imani yana yin wani abu kuma dan ya makafare talala ya musu talala su yadda za su yi yanzu kudin duniya ba zai ga kafare bane da kudin gaba daya mun ba ta neman kudi mu yi aikin Allah kuma ga tsana ne kafare shewa kuma suke saboda ta tsana mutane addini innal ladzina yunfiquna amwalahum liyasuddu an sabilillah fa sayunfiquna thumma takunu alaihim hasaratun thumma yughlabun sai ce kuma me wallazina kafaru ila jahannama to kaga Allah ta'ala nan abin da ya ga dama ba ka da igon ka ce ba a kyauta ba ko kuma an yi kaza ba ba ka ji daɗi ba a'a duk abin da kaga Allah ya yi shi ne daidai babu wani abin da ke ba daidai ba wajen Allah subhanahu wa ta'ala sai mu tashi kan aya ta 142 a gobe insha Allah ta'ala abin da muka faɗi daidai Allah ba mu larasa wanda muka yi kuskure kuma ko tsufi harshe Allah ta'ala ya gafarta mana ya fi mana wanda ke ɗaya daga assalamu alaikum ɗaya daga cikin masu ba da gudunmawa a cikin asusun wakful walidain daga Zaria tana neman a sata cikin addu'a da malam yake gabatarwa idan to Allah biya mutu da bukatun zamu mutu addu'a haka na wata baiwar Allah ya kamar da Kano tana neman addu'a Allah ya yi mata damuwarta da take cikinta masu kawo gudunmuwar abinci da dabino kuma duk Allah ta'ala ya biya mu kowa da bukatunsa to jiya an yi rashi na ɗaya daga cikin likitoci na wannan jiha timin kirki kuma hajjin likita da kamati wanda ke ba ma mutane a da kamati ma da yake taimakon mutane ya kware a aikinsa ana samun nasara in yayi sannan kuma yana subsidy ma'ana yana sauƙa kuɗin caji da talakawa ƴan uwanmu Allah ne da suwa a jiya a shekaran jiya ma an ce sai ma mutane hudu tiyata jiya da safe Allah ta'ala ka kula da to muna fata Allah ya gafarta masa Allah ya yafe masa Allah ta aljanna ce muku masa kirkin da yi Allah ya bishi da shi a lahira kurakuran sa Allah ne san ta mai mu ma gaba da Allah gafarta mana wannan yan uwar suka nemo bara addu'a Allah ta'ala biya musu da bukatun su na alkhairi duk wanda ke da bukata da wanda ya aiko da wanda bai aiko ba da wanda muka san da wanda mu sani ba Allah shiga cikin lamarin kowa subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin